بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم to babu yanda wanda ya yake cikin bacci zai yi in yana so ya alwala in ya farka daga bacci yana son ya alwala idza kana ila salati yana nufin ya tashi ya sallah ya zai alwalarsa Ubarka ta yi hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ali Zinadi ya karbo daga Arajo ya karbo daga Abi Huraira wato hadisin ya zo da isnadin da ake kira ɗaya daga cikin manyan wato isnadin isnadin da ake ganin ba isnadin da suka huce su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya ce idan ɗayan ku ya farka daga baccinsa ya wanke hannunsa tun kafin ya shigar da hannun a cikin ruwan alwala domin ɗayanku bai san ina hannunsa ya kwana ba wannan hadisi ya zo da umarnin cewa a fara wanke hannu kafin a yi alwala amma fa yadda aka kawo sigar a hadisin ya nuna cewa sai wanda yake ya farka daga bacci to aka samu bambanci tsakanin malamai a game da cewa shi wannan baccin ana nufin na dare ne kawai baccin da aka yi da daddare aka wayi gari shi ake magana ko ko kowane bacci ba to wasu suka ce ai ana nufin na dare ne saboda na dare ne ya fi tsawo shi ne kuma aka fi samun wato shiga cikin baccin gaba daya ba kamar baccin da za a yi da rana ba wanda daman ba su kafa ake yin sa da cikakken nutsuwa ba kamar shi na daren inda dare ne lokacin da Allah ya sanya lokacin hutu ga jama'a wajen annar laila su ba ta wa min ayatihi manamukum bil layli wal dare ne daman lokacin yin bacci sosai wasu ka ce to sai iyaka baccin na dare wasu ko suka ce a ba wai sai lalle baccin dare ba ko da da rana ne aka yi ko da da rana ne tunda dai an faɗi illa فإنه ko fa inna ahadakum la yadri aina ma ta ya dubu wanda wannan tanbihi ne ala illati yana daga inna lati ya kawo illa to ko da abincin rana ne ai ta yi mutum ya sa hannunsa inda bai sani ba inda bai dace a ce ya dauko hannun daga nan ya sa a cikin ruwan alwala ba da to kuma umarnin a bisa wanda zalike wato wani hukunci ne umarnin ya zo da cewa wajibi ne sai an fara wanke wannan hannun hannun kafin a sa a ruwa ko ko ba wajibi ba ne a ana nema ne dai wato sunna ce ko ko manzuri to shi ma aka samu sabani tsakanin malamai akwai wasu malaman kamar ruwa da yake ta zo a masabar imam ahmad ibn hanbali da suka tafi akan cewa wanke hannun wajibi ne lalle ne tunda shi ne asali a cikin umarni na shi ko an kawo shi da sigar umarni fa da sirriya da mu akwai wasu malaman da suka tafi akan cewa a tun da yake da yawa da tattalaku tun daga zamanin sahabbai habba da kuma wasu hadisan da Allah Allah sallallahu alaihi wa sallam da ba ai maganar sa wanke hannayen nan ba shi yasa shi wankewar ana nema ne bisa tafarkin sunna ko ko manduri kamar yadda yake a masabar Imam Malik da sauran masabobi cewa sunna ne a wanke hannun a wanke hannun to Kuma da hadisi ya gaba daga Imam Malik ya karbo daga zai dimna a sulama cewa fitna marar da haɗari ya ce idan ɗaya kuwa bacci yana kishin gide to in ya tashi wajibi ne ya sake alwala a kenan bacci idan ba a kishin gida ba ne ba zai faranta alwala ba alwala ba za ta warware ba wanda yake ya yi bacci a zaune ko gengedi a tsaye to akwai sabani tsakanin malamai akwai wanda yake sun yi aiki da makomin sufa a nan suka ce bacci in dai ba a kwance aka yi shi ba to ba warware alwala mutum ne ya yi bacci a zaune to wannan baccin bai warware alwalarsa ba amma kamar masabar imam malik radiyallahu ta'ala anhu su sai suka dubo illa cewa ai abin da ake tsoro daga mai bacci yiwuwar kai ya fita daga gare shi yiwuwar cewa ya yi wani abu da zai warware masa alwala tunda mace yake ya zamo bai sani ba shi ya sa kenan aka ce ya sake alwala to shi ko ko da a zaune baccin ai haka na iya faruwa shi yasa sai suka sanya a illa wajabta alwala ga wanda ya bacci ya zama baccin mai nauyi ne shi ne wanda yake bai san wanda ya zo ba ko wanda ya tafi amma wanda ya bacci ba abu na baccin mai nauyi ba suka ce wannan alwala ba ta wajaba a kansa ko da baccin ya yi tsawo matukar bai nauyi ba illa iyaka idan ya zamo bai nauyin ba amma ya yi tsawo to ana son alwala a cikin tsawiru yustahabu min huluru na shi wanda yake sassauka amma ya tsawon su wannan an so a sake alwala. Ubaidu na ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Zaid ibn Aslama cewa fassarar wannan ayar ita ce ayar ya ayyuha allazina amanu idza qutum ila salati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ya waɗanda suke mummune idan kuna nufin ku tashi ku yi sallah to kafin ku yi sallah nan lalle ne a kan ku ku fara wanke fusafinku ku wanke hannayenku zuwa kusassarin hannu zuwa gwiwar hannu ku shafi kawunanku ku wanke kafafunku kuma zuwa idan sau akwai makaranta cikin makarantar nan goma makaranta biyar sun karanta wa arjulakum makaranta biyar kuma wa arjulakum to ko da dai adafin ne zai zamo wato adafi ne dan mujawara da mujawara ba wai lalle adafi ne akan rubutu ba balle har a ce shafa ce ta ayyana a cikin kafafu illa ya ka su ba da yake sai haka nuni ne zuwa cewa akwai sanda su kafafun za a ce a yi shafa a kansu shine in ya zamo suna cikin hubbi wanda shafa a cikin hubbi hadisai mutawatirai sun zo da haka yadda nan gaba za mu je akwai hadisai wanda sun kai matsayin tawaturi da yake sun zo da tabbatar da cewa a yi shafa da kofi to zai duk aslan ya ce wannan abin da ake nufi idan kun tashi daga wajen kwanciyar ku yana nufin in kun tashi daga bacci zamawar a ayan nan ta suratul ma'ida an ambaci abu hudu ne kawai shi yasa ya zama wannan hudun su ne aka samu ittifakin malamai akan cewa su ne farilla abin da ya wuce su to akwai sabani bayan wa'annan hudun akwai wani abu wanda yake farilla a alwala ko ku iyaka su ne farilla a alwala hanafiyawa ne bisa asalin su na cewa a ziyaratu ala nasfi nasu in aka samu dadi bisa nasfi sai a ce nasu ne an shafe wannan nasu suka ce dukko dalilan da ake kawowa na kan cewa akwai wani abu wanda yake farilla a alwala banda wannan guda hudun bai zo ba ta fuska mutawatira wannan ko aya aya ce ta qur'ani qur'anin da yake an karbo shi da tawaturi shi yasa duk wancan ba su isa su tatta da wannan ba yasa su a wajen suke ganin farillan alwala ya ka hudun nan ne kawai a wajen su niyya ba farilla ba ce a cikin alwala cuɗanyawa ba farilla ba ce a cikin alwala jerantawa ba farilla ba ce a cikin alwala wala ba farilla ba ne a alwala a wajen malikawa ko da hanafiyawa su sun gama a kan cewa wato niyya farilla ce a alwala niyya farilla ce a cikin alwala haka nan wala ce farilla ce a alwala amma sun yi sabani a kan cuɗanyawa wajen malikawa suna ganin cuɗanyawar farilla ce amma shafi'awa suna ganin cuɗanyawa ba farilla ba ce tartibi kuma shafi'awa suna ganin farilla ne amma malikawa su a ruwa da tafi karfi a wajen su shine cewa sunna ce ko da yake akwai wasu a cikin malikawan da su ma suka dace da shafi'awa a nan cewa tartibin nan farilla ne yadda mai nazmin kadaba ibn rushin yake fada cewa ibn ziyadin kala ko fil masari wal madani yuna ka aje masari والله في تنزيله قدر السماء واستعمله نبينا وصوبه ابن زياد cikin manyan malamai na malikawa almajirin imam malik ne ya ce tafsiri wajibi ne haka nan almajirin imam malik na madina duk sun tafi akan cewa tafsiri a alwala wajibi ne lalle ne a fara wanke fuska kafin a ce za a wanke hannaye amma a ƙarshe sai ka dinka alƙawar guna sai fara shi lakin na tilma sununi kulbi sunnati sai dai zancen da ya kulin jaya a masaba shi ne shirya fit tartibi kulbi sunnati tartibi ka ce sunna ne tartibi cewa sunna ne ba farilla ne ba to kada ya haya ya haya ce imam malik ya ce lamarin da yake tabbatacce a wajenmu wato wanda malaman wajenmu suka gamu a kansa annahu la tawarrau la tawarrau bai wa abin cewa mutum dan sako ya fito daga gare shi alwala ba ta waje ba a kansa sako ba ya warware alwala amma mutanen iraq malaman iraq su sun tafi akan cewa hako na warware alwala kamar masabar abu hanifa a wajen masabar abu hanifa wanda ya hako ta ce alwala ta kawo ware ko duk wani jini da zai fito daga jikinsa ba ya warware alwala ko daga wani ruwa na kurji da yake farara daga jiki wani tsirkanin ruwa ko mugunya ruwa da ke fitowa daga jiki to duk wannan bai warware alwala ba a alwala ba a cewa alwala ta waje kan mutum sai ko dan kari da ya fito daga gare shi da fuskar ya fito daga zakarinsa ko ko daga duburarsa ko kuma ya yi bacci wato wannan hassaru din da ya zo a maganar imamu malik wato ba hassari ne hakiki ba saboda bayan waɗannan din a yafa abin da yake wani dai allah ko da wajen imamu malik kamar shafan mace kaga nan bai faɗa ba ko ridda ridda ma ba ta shiga cikin waɗannan ba ko da yake zaunan a iya cewa to ai an ma ta zama komi duk abin da musulmi yake da shi ko yake kai in ya ridda gaba ɗaya ridda ta bata la in atrakta la yahbatanna amaluka to Ubaidu na ce amin hadisi ya tabo daga Imam Malik ya tabo daga Nafi'u cewa Abdullahi Umara ya kasance yakan yi bacci a zaune sannan ya sallah da alwalarsa ba tare da ya sake alwala ba. ashe kenan wannan ya dace da waccan uwa da aka karbo daga mahaifinsa wanda ta ce cewa idan ɗayan ku yi bacci a kwance to wajibi ya sake alwala ka gama komin haka shine cewa in yi bacci ba a kwance ba ba sai ya sake alwala ba wannan abu aikin na akan umara ya karfafa wani aiki da wancan makomi da alwala da wato wanda zai ke zazzarka wanda shi ne ya dace a yi alwala da shi bayani akan ruwa tsarka wanda da shi ne ya dace a yi alwala da ubaidullah ta yamu hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga sufan ibn sulaimi ya karbo daga sa'id ibn salamata daga ana an bani al-azraqi ya karbo daga mugira ibn abi burdata shi yana daga bani abdul cewa shi ya ji wato abu ya ce abu hulaira yana cewa ya wani mutum ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya rasulallahi mu muna hawa a muna hawa kogo muna hawa kogi mukan yi tafiya a cikin koguna wato a jiragen ruwa alhali muna ɗauke ne da kankani daga ruwa ruwan da nake yake tare da mu ba mai yawa ba ne in muka ce za mu amfani da shi wajen alwala sosai ruwan shan mu ya yanke sai mu zo muna jin muna jin kishirwa ya daidai ne ni alwala da ruwan kogi ma yi alwala da ruwan kogi sai manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kogi ruwansa ne tsarkakewa ne duk wata dabba wacce ba ta rayuwa sai a cikinsa ko da ta mutu to ya halatta a ce mushen dabbar da take ta ruwa ya halatta a yi amfani da shi wannan hadisi hadisi ne ingantacce tabbatacce tirmidhi ya ruwaito daga Buhari cewa ce hadisi ne ingantacce gashin Muslim ya a wato shi Imamu Malik ya ruwaito shi haka nan Imam Shafi ya ruwaito hadisin na Asharul Ulum haka nan Imam Ahmad ya ruwaito hadisin a Musnad haka nan kuma dukkan masu sunarul arba'a sun ruwaito wannan hadisin bar wasu malaman ma suka ce ai wannan hadisin ya kusan kaiwa matsayin a ce mutawatiri ne shi yasa ya zo da hukunce hukunce guda biyu manya magana cewa ruwan kogi dai tsantsar kare a iya amfani da shi a duk wani zargi ko kusa da najasa ne ko alwala ko wanka da kuma magana cewa dabbar da yake ta mutu a cikin dabbar da yake ta mutu in dai dabbar wanda ba ta rayuwa ce sai a ruwa to wannan dabbar ta halatta to akwai sabani akan wannan hukuncin na biyu akwai wasu da suke ganin cewa ai yanda yake ya zo a ƙur'ani cewa an haramta muku mushi an kawo wannan siga ne da umumi hurrimat alaikumul maitatu hurrimat alaikumul maitatu to ai ya hada kowane mushi suka ce wannan nassu na qur'ani ko mutawatiri ne wannan hadisi ko ai bai kai matsayin mutawatiri ba su ko suna ganin ba za a yi ta hadisin mutawatiri da ahadi ba sai yasa sai suka tafi akan cewa ai ko da dabba da ba ta rayuwa ce sai a ruwa in ta mutu ta zamo haramun bai halatta a amfani da ita ba shi ne wato abin da hanafiyawa ke kai to amma sauran malamai su sun yi aiki da wannan hadisi cewa dabba ne ta ruwa ko da ta mutu to ya halatta a ce ubaidullah ta mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga sakabul abdullahi bin abi al-hasan ya karbo daga umaydatu yan abi umaydata dan farwata ta karbo daga halata ita ce kamshatu yakka abu bin malik da sadatar ansari tana tana auren dan adika sadata dan adika sadata wanda yake mutum madina cewa ita wannan wato halata ta ta ba ta labari cewa a baka tada wato sirikinta uban mijinta ya shiga gare ta ta zuba masa ruwan alwala sai wata kyanwa ta zo don ta sha daga ruwan nan nasa da aka ajiye masa don yi alwala sai ya karkatar mata da kwarya har sai da ta sha ta gama tafshatu ta ce sai ya gani na kura masa ido ina ta kallon abin da yake yace a ina mamaki ne daga abin da ne ya ce yar dan uwana tace nake gware ko ina mamaki ya ruwan da zaka alwala da shi ka zuba ga dabba ka zan sai ya ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kana ya ce ai ita kyanwa ba na jasa ba ce tana cikin dabbobi masu yawan kewayo gare ku maza ko ku masu yawan kewayo gare ku wanda suke mata shi yasa wato duk ahlu sunnati sun gama a kan wannan saboda wannan hadisi ingantacce da ya zo da hukuncin haka haka nan sun gama a kan cewa ita kyanwa ɗa'ira ce ba na gasa ba ɗa'ira ce ita ba na gasa ba amma an samu wa'yansu fantararrun mutane musamman a cikin mu'tazilawa da aka ji maganganu daga bakinsu akan wannan hadisin wani a cikin su har ranzu yake wai ai wallahi annabi bai faɗi wannan hadisin ba eh wai bai faɗi wannan hadisin ba wai mutane kawai sun dangana wa annabi ne maganganu da yawa wai ya za a ce a ce a a nuna cewa kare shi kamar najasa ne har a ce in ya sa bakinsa a cikin kwarya sai an wanke ta sau bakwai har sai an haɗa da turbaya amma a ce kyanwa ita ba haka ba ita da ta jira ce ya ce ya ce a ganin su aikare ya ci amfani ma fiye da kyanwa ta zalage ta kawo maganganu je ya suka a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da na ba da kuma na baya amfanin jin irin wannan magana dan a gane cewa dan a yanzu mun ji wasu fantararru suna suka cikin bayan Allah managarta to mu gane cewa wani abu ne wanda suka gada suna da magabata cincini kuma an mutu raddi dan shi wanda bai faɗan magana a cikin mawuta zulawa almajirinsa babba da ya kawo magana shi kansa magana ta yi muni a wajensa sai a ƙarshe ya ce la rahiman lahun nan za mu da man kada bi kauli ba ma almajirinsa ne ba amma ya musu mummunan addu'a la rahiman lahun nan za ma wala man kana bi kauli kai kada Allah ya kan nan zuwa ko wanda shi ya faɗi magana irin tasa ko wanda shi ya faɗi magana irin tasa shi Ibrahim Nazzam shi ne mai fatar maganan nan shi kuma almajirin nasa shi ne Abu Usman al-Jahil shine wanda ya ruwaito magana daga gare shi ya ce ya ruwaito soke-soken da ya yi a kan sahabbai duk kula fa'ul arba'a su nan ba wanda bai faɗi cewa shi ai yana da laifi ba a wajen duk kula fa'ul arba'a su nan Abdul Masudin ya faɗi shi irin laifin da yake ganin yana da shi har ma yake ai shi tun da yake bai taɓa ganin wai makarici kamar sa ba wai ya faɗi karya da yawa akan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai faɗa ba to shi yasa kaga dan daga bayan su sun zo sun kama bayan Allah na kirki suna faɗan miyagun magana a kansu ai a gane daman suna da magabata a wannan tsari nasu kan ɗararre Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ni kiyaye mu to ya ce Imam Malik ya ce ba laifin da ruwan da shan wata ta ta rage a yi alwala da shi a yi komai da shi sai ko in an gana gasa a bakinta wa in ri'at ala fihi waqt al-istimali umila alaiha in an gana gasa a bakin dabba wakacin da ta yi amfani da ruwan to sai a yi aiki da wannan najasar da aka gani wa na a duba a gani in najasar ta jirkita ruwan to ruwan ya zama najasar in kuma najasar ba ta jirkita ruwan ba to in ruwan dan kaɗan ne to karahiya ne a yi amfani da shi in dai akwai wani amma in ruwan mai yawa ne to wannan ai ba karhanci ma a iya amfani da shi da a iya amfani da shi ba karhanci to Ubayd bin Asya min hadisi ya karbar daga Imam Malik ya karbar daga Ahmad Sa'id ya karbar daga Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harith al-Taymi ya karbar daga Ahmad Abdul Rahman bin Hadil wato sanadin sai zamo ya kusan daidai da na hadisin inna mal a'mal tunda shi ma dai daga Ahmad Sa'id ne sai ko ya karba daga Muhammad bin Ibrahim to amma na gaban sai zamo wani a wancan wato da daga an saba su ne amma wannan daga hamda abdurrahman bin hadirin ne anna umar ibn al-haddad cewa sayyidina umar ya fito a cikin wasu matafiya da amrubul as yana cikin matafiyar ya fito sun yi tafiya shi da mutane da yawa a cikin mutanen akwai amrubul as har suka je wajen wani tafki wani rami ne da ruwa a cikinsa sai amurin al'adu ya ce da ne tafkin nan ya kai ne tafkin nan zakoki suna zuwa su sha daga wannan tafkin naka suna zuwa su sha daga wannan ruwan naka ba shi yana in za su zo su sha ai ba za a rasa najasa a bakin su ba sai a ce kenan ba a yi amfani da wannan ruwan ba sai sai da na umar ya ce da mai tafkin ya kai ma abokin tafki na tubiyar na tattafi a faɗa mana wannan za mu ɗauke su da cewa ɗakiri ne ko da zakokin suna zuwa fishar domin mukan gangare da zakoki ma'ana ruwan da suke amfani da shi mu ma mukan zuwa mu ba ne amfani da shi ita ma tana gangarewa gare mu wanda muke amfani da shi tana zuwa su ba ko ta sha daga gare shi shi yasa kenan wato koda an ce najasa ne kenan abin da ke bakinta to amma wato a tsoron ya ikira su minu abin ne wanda ke yana daga gare su zai zamo da matuƙar wuya shi yasa ka'idar shari'a kuwa ai duk abin da jaya ma daga gare su zai zamo da matuƙar wuya sai a ce an yi rangon ko jiya amma ya aso da dalilin mutasarin shi sana. Kuma yana ce hannun hadisi ya saba daga Imam Malik ya karbo daga nafi'u zuwa nafi umara ya kasance na cewa lamarin da sha'anin maza da mata sun kasance a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama sukan yi alwala gaba daya wato wannan in din inna ce aka yi tafifinta a sai aka shafe sunanta wanda lamiru sha'ani ne wato asali innahu sai zama ko ga fili na su iya ta wanda daman haka shine galibi inda ibn malik yake faɗa a alfiya wa fi'lu illa ne kuna fiya fala fi galiban da in zi musara to babu ma la yajibu min shuru to babu abin da ba a son alwala ba ce sai an yi alwala ba saboda an yi ta ko wato ba sai lalle alwala ba kuma ko da sun ka cewa cewa ba ana cewa dan mutum irin wannan ya afu gare shi sai ya wanke tufafinsa ko wani abu ba حدثني يحيى عن لا عن حديث عن مالك يا كبر الامام مالك يا كبر محمد بن عمارة يا كبر محمد بن ابراهيم يا كبر wata ummul walada ta ibrahim ibn abd الرحمن ibn auf cewa ita ta tambayi ummu salama mata annabi sallallahu alaihi wa sallama tace da ita hakika ni mace ce da nake tsawaita gezar tufafina nakan bar tufafina har ya zamo yana jan kasa nakan yi tafiya a guri wanda yake da kazanta wajen da yake da najasa ummu salama take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ta gezar tufafin nan ta ja bayan ta taba najasa to ya zura ta ce gezar tufafin nan wato shi ne yadda mai malaman cikin suka kawo yadda mai motar sa yake faɗa wa zai limra atin muɗadin lissitir wa rijilin gullat ya murrani bi najasin ya bisi yuɗa yurhuma ba da to a baitullah jami'in hadisi ya kama daga imam malik cewa ya ga rabi'a ta da Abdulrahman wato rabi'atul ra'ayi malamin nan babba na Madina yana yin kafurmashe da dama wato yakan yi kamar magwan ya fito daga gare shi alhali yana masallaci baya tashi baya zuwa sake alwala sai ya yi sallah da wannan alwalar tasa ashe magwan da abin da ya kama da magwan duk ba sa warware alwala Yahaya ya ce, an mai Imam Malik daga mutumin da yake ya yi mabutin abinci, ya ci abinci sai abincin ya zamo ya taso masa. Za a ce sai ya sake alwala? Sai Imam Malik ya ce, ba alwala a kansa. Amma abin da ake bukata ya kurkure bakinsa daga haka, ya wanke bakinsa. a wadda ta min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u shawar da gumara ibn ya sa da kafani ga wani da na sa'idin zaidin ya dau gawar sannan bayan nan ya shiga masallacin ya yi sallah alhali bai sake alwala ba shi ya sa wato malikawa ke ganin wannan nasihi ne ko ku shi ne tabbatacce ga hadisin da ya zo cewa wanda ya dau mamaci wajibi ne ya sake alwala wanda ya masa wanka kuma wajibi ne sai ya yi wanka sai wannan hadisin ko da wancan tabbatacce ne wannan wanda abin da Allah ne Umar ya ya nuna cewa mansuhi ne shi ya sa ba alwala akan wanda ya dau gawa sai haya ce an tambayi Imam Malik alwala na waje ba dan amai ya fita daga mutum mutum yana da alwala sai ya amai to wajibi ne sai ya sake alwala sai imam malik ya ce ba wajibi ne sai ya sake alwala ba sai dai abin da ake bukata daga gare shi kurkure bakinsa saboda fitar ama ya wanke bakinsa amma ba sake alwala a kansa ba wajibi ne ake sake alwala ba a cewa ba sai an yi alwala ba bayani akan cewa ba sai an yi alwala ba don an ci abincin da aka dafa da wuta Tuwar na shamin hadisi ya karbi daga Imam Malik, ya karbi daga Zaid ibn Abdulama, ya karbi daga Abdullahi bin Yasarin, ya karbi daga Abdullahi bin Abbasin. Cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya cika fadar wata a akuya wato karfata ta akuya sannan ya tashi ya sallah ba tare da ya sake alwala ba a bayan lafiya mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga ibn sa'id al-ansari ya karbo daga shair ibn yasar sararren banu harisata ya karbo daga suwaid ibn umar cewa shi ya ba su labari cewa ya fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata shekarar da aka yakin Khaibara ai yayin da suka zamo abun da ake ce masa sahaba'u ita sahaba'u tana daga farko farkon kasa Khaibar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka ya sallar la'asar sannan yadda a kawo guga kayan da aka taho da su na guzuri na abinci sai aka rasa wani abincin da aka taho da shi don guzuri in ba gari ba ya umarni da shi aka buɗe shi aka kwaba maza ka sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ma muka ci sannan ya tashi zuwa sallar magarba wato da lokacin magarba aka maza Allah ya tashi ya kurkura baki mu ma muka kurkura bakin mu sannan ya sallah ba tare da ya sake alwala ba Wani lantarki hadisi ya karbo daga Imam Malik, ya karbo daga Muhammad ibn al-Munkadiri, ya karbo ma kuma daga Safwan ibn Sulaiman. Cewa su biyun nan sun ba shi labari daga Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith al-Taymi. Shi kuma ya karbo daga Rabi'a ibn Abdullah ibn al-Qudairi. Cewa shi ya ci abincin dare tare da Sayyidina Umar sannan ya sallah Sayyidina Umar ya sallah ba tare da ya sake alwala ba. وإلا شاب حديث يا كربة الإمام مالك يا كربة الأمر قبل سعيد المازني يا كربة عباد بن عثمان سوى سيدنا عثمان ولحما يا كرافة لنام sannan ya kurkura bakinsa ya wanke hannayensa ya shafa fuskarsu wato kurkura bakinsa ya wanke hannaye ya shafe ruwan hannayen nasa a fuskarsa ya sarra ba tare da ya sake alwala ba. Wairula ce, Wairula ta yi hayanin hadisi ya karbo daga Imamu Malik, cewa labari ya isa masa cewa sai da na Ali, da zana Abbasin sun kasance ba sa yi sake alwala, don sun ci abincin da aka dafa da wuta. Wairula ta yi hadisi ya karbo daga Imam Malik. ya karbo daga Ibn Sa'id cewa ya tambayi Abdullah Amir ibn Rabi'ata daga mutumin da yake ya yi alwala don ya sallah sannan bayan ya gama alwala kuma ya ci abinci abincin da yake an dafa shi da wuta wajibi ne sai ya sake alwala sai ya ce ai na ga mahaifina shi ne Amir yana aikata wannan ba tare da ya sake alwala ba Zubair da ta muku ya yi min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Abu Nu'aymin shine wa Abu Bakr Kaisana ya ji Jabir bin Abdullah al-Ansari yana cewa na ga Abu Bakr Siddiqa sayyidina Abu Bakr ya ci nama sannan ya sallah bayan ya ci nama ba tare da ya saki alwala ba Zubair da ta muku hadisi ya karbo daga Imam Malik ya gaba daga Muhammad ibn al-Munkadir cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya an an kiransa dan ya ci abinci aka kawo masa gurasa da nama an gayyace shi dan ya ci abinci aka kawo masa gurasa da nama ya ci daga wannan gurasa da nama sannan yi alwala bayan ya gama cin ya sallah sannan kuma bayan ya yi sallah aka kawo masa ragowar wannan abincin ya ci daga gare shi sannan bayan ya sake cin ya take ya sallah ba tare da ya sake alwala ba Tuwairu na sha min hadisi wato hadisin shi yadda Imam Malik ya kawo shi ya kawo shi mursali saboda Muhammadu ne mun kadiri ba sahabi bane. shi yasa ba a faɗi na sama da tabi'i ba kenan ya zamo mursali kawai suwar zahiri kanar mustafa mursalu na suna hijaz ukafa amma wato abu dawo da tirmidhi sun waito hadisin a matsayin muttasi a an cewa wato shi muhammadu bin kadiri ya karɓa ne daga jajiru jajiru na abdullahi a hadisin nasu an yi bayanin cewa wanda ya gaishi manzo sallallahu alaihi wasallama zuwa cin abincin wata mace ce daga mutanen Madina wata mace ce daga mutanen Madina to Ubaid na ce min hadisi ya karbi daga Imam Malik an Musa bi hukumata ya karbi daga Musa bi hukumata to an Abdurrahman bin Yazid al-Ansari daga Abdurrahman bin Yazid al-Ansari anna Anas bin Malik cewa sayyidina Anas ya zo daga Iraq sai Abu Dalhata ya shiga gare shi Jaubai ibn Talib ya kawo musu abinci sai hakika wuta ta taɓa abincin wato an daba shi ne da wuta suka ci daga wannan abincin Anas ya tashi ya sake alwala sai Abu Darda wa Umayy ibn Sa'id da Umayy ibn Sa'id suka ce da shi me ye wannan dan ka ci abinci ka ce sai ka sake alwala kai Anas wani abu ne sabo ka zo mana da shi daga Iraq sai Anas ya ce kai ina ma na sani in bar alwala ina ma a ce na bar alwala wannan ita ce hujja da wasu malamai suke cewa ai wanda yake za a yi koyi da shi ko da abu wanda yake mandubi ne a wani wajen ya kamata ya bari saboda in gudun ka a ɗauka cewa wannan abin wajibi ne saboda sau da yawa irin wannan wa sai ka yi a ringa ɗauka cewa ai lalle ne saboda an ga wanda yake ya fi sai yana yi da ka yi dole in ba a yi haka din ba sai ya zama ba a yi daidai ba kaga sake alwala ai duk sallar da mutum zai ai an so ya sake alwala an so a sake sake alwala akwai hujjoji akan haka amma a nan su suka yi masa inkari saboda ganin cewa ai wanda za a yi koyi da shi ne ta yi in wasu suka gan shi na daga baya su ringa ɗaukan ai in dai an ci abinci da kwafewa shi sai an sake alwala abu da kuka zaka da ubayyum da kare suka tashi suka yi sallah ba tare da sun sake alwala ba suka yi sallah ba tare da sun sake alwala ba to alhamdulillah sai mu kwana za mu ga imam malik yakan kawo hadisi marfu'i amma to da yawa sai ya nuna kamar bai wadatu da wannan hadisin marfu'in a ihtijaji ba sai ya kawo mawqufi wani lokacin ma har mafatuhi dan ya nuna wato wato tabbatar da wannan marfu'in to abin da yasa dan an samu hadisi marfu'i daga manzo sallallahu alaihi wasallam ai ba lalle ya zamo aiki ya dore da shi ba sai ya zamo mansuhi ne to amma idan ya zamo bayan an sabo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ga yanda abu yake kuma aka ga sahabbai ma sun tafi akan haka ya zama tabi'ai ma sun tafi akan haka kaga wannan yana tabbatar mana cewa wancan wanda aka ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai ba mansuhi bane wanda daman sharadin a kafa a yi ihtijaji a kafa hujja da hadisi ko duk wani asali da kaji ma sai ya zamo ba mansuhi ba wani hudu tamirar hukumi ai gaira mansuhin li ahli ilimi wa wa an yakuna mustamirran hukumi ai gaira mansuhin li ahli ilimi dai ne daga cikin sharuɗa guda hudu da ake bukata to shi yasa wannan kawo irin waɗannan asarin mawqufai ko makadu ai yana yin haka ne don ya tabbatar da wannan sharadin don ya nuna wannan sharadin to to bismillahir rahmanir rahim wannan fasali ne fuska ta uku daga ijazul qur'ani zamowar qur'ani mu'jiza shine abin